الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo ubangijin da mallakar komai da komai gaba ɗaya ke hannunsa wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta ranar asabar shida ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya yi dace da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi na adab ko kuma mu ce littafi wanda yake na loga mai suna makamatul hariri da taimakon allah tabaraka wa ta'ala satin da ya gabata darasinmu ya fara harkon makama ta goma sha biyu wadda ake kiranta a dimashkiya mun kai daidai ƙarshen wato ya muhuyiya inda malam yake cewa wala tuzfir bi afar al'adadi innaka sami'ud du'a ya Allah karka rabautar da ni game da faracinan abokan gaba lalle kai kai ne mai karba addu'ar mai addu'a don haka insha Allahu ta'ala kai tsaye daga nan darasin mu zai tashi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala thumma aqraqa la yudiru lahaba wa la yuhiru lafza lokacin da ya gama wannan addu'a wadda ya koya musu cewa ita ce abin da aka lakanta masa a cikin baccinsa don ya nemi kariya ta ubangiji tabaraka wa ta'ala game da sharrin wato makiya lokacin nan sai ya ce musu a duk lokacin da dare da rana suka yanzunta ma'ana kullama a zallal malawan a duk lokacin da dare da rana suka kusanta ma'ana safiya da maraice ya ce kowane ɗaya daga cikinku ya karanta fatiha sannan ya karanta wannan addu'a ita wannan addu'a ita ce ya lakanta musu lokacin da ya yi da karanta addu'ar shine yake cewa thumma aqraqa sannan sai ya sunkuya kansa ƙasa la yudiru lahaba baya juya kallonsa wala yuhiru lafza baya maida wato wani lafazi lafazin yuhiru min hara wato yahuru ne hara yahuru hauran ga yacin ubangiji ta'ala cewa yi innahu zanna allan yahur lalle shi wato kafiri ya yi zaton cewa ba zai koma ga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala shine ake cewa almuhawara ma'ana shine almuraja'a mai da zance kenan tattaunawa shine ubangiji ta'ala yake cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma ay taraju'ukuma gane ku wato kun komawar a wajen bayani shine yake cewa ya diru dairi ya diru dairan ya gullu tsairu allan ya hura shine wani mawaki yake cewa وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يهور رمادا بعد أن كاد صادئ shine a nan yake cewa wala yuhiru lafzan wato baya mai da wani lafazi hatta kulina qad ablas ablasathu khashiya har muka ce haƙiƙa wato firgici wato ya kawaitar da shi lafazin ablasathu masdar ɗinsa shine al-iblas ablasa yublisu sai ka ce iblasan ma'ana ya yi shuru ya ja bakinsa ya kyali saboda nadama al-iblas suka ce shine as-sukutu wan nadamu والتحسر على ما فرط shine ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma taqumu sa'atu yublisu mujrimuna da fadarsa falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun ay fa idza hum sakituna yace hatta kuluna har muka ce kada abla sathu kashiya haƙiƙa wato firgici da razana wato ya kawaitar da shi ma'ana shi kanshi ya ji tsoron tunkarar dawan samawa dawa ne wanda ke tsakankanin iraki da sham au akra sathu gashiya ko kuma ka ce magagi wato na gajiya wato shi ne wato ya bebantar da shi summa aqna'a ra'sahu sannan sai ya daga kansa wasa'ada anfasahu ya hauda numfashinsa lafazin al'amfas jam'i ne na nafas nafas bi tahrikin fa wato shine numfashi wa qala sai ce uqsimu bis sama'i zatil abraj ina rantsuwa da ubangijin sama wadda take ma'abuciyar hanyoyi waɗanda suke na taurari nan sai ka ƙaddara wato arrabu sai ka ce ai uqsimu bi rabbi sama'i ina rantsuwa da ubangijin sammai zatil abraji ko kuma ina rantsuwa da ubangijin sama zatil abraji wadda take ma'abuciyar hanyoyi waɗanda suke na taurari lafazin al-abraj jam'i ne na burush an gane ko in ma ka ce al-buruj shine jam'unsa ko kuma ka ce al-abraj tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i buruja an gane ko ga nan kuma was sama'i zatil buruj yace wal ardi zatil fijaji ina rantsuwa da ubangijin kasa zatil fijaji ma'abuciyar wato manya manyan hanyoyi alfijaj jam'i ne na fajjin wato hanya wadda take babba babban gwadabe kenan wa azzin fi nasi bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli damir ya atina min kulli fajjin amiq jam'unsa kuma ga ya can cikin suratu nuh litasluku minha subulan fijaja wal ma'i sajjaji ina rantsuwa da ubangijin ruwa wanda yake mai tsananin kwarara an gane ko afajjaj wato shine ruwa wanda yake mai tsananin kwarara min fajja sai ka ce fajjan shine ubangiji ta'ala yake cewa wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja wasirajin wahaji ina rantsuwa da ubangijin fitila wadda take mai matukar haske ita ce rana wa ja'alna sirajan wahaja والبحر العجاج ina rantsuwa da ubangijin teku al'ajjaji wato wadda take mai tsananin ƙaraji min ajja ya ujju sai ka ce ajjan wato shine tsananin ƙara wal hawa'i wal ajaji ina rantsuwa da ubangijin sararin da ke tsakankanin sama da ƙasa wal ajaji da ƙurar da take tashi tsakankanin su bi takfifil jin an gane ko sabanin al'ajjaj wanda shi kuma al'ajjaj wato ita ce ƙura ya ce innaha ita wannan addu'a lamin aimanin uwazi ya ce tana daga mafi albarkar dukkan wata addu'a da ka sani lafazin al'uwar jam'i ne na uza wato ita ce addu'a duk wani abu wanda yake na neman tsari wa agna an kullin labis wannan addu'a ita ce mafi wadatar da ku dangane da mai sanya kwalkwali alhuwaz jam'i ne na huzatun ma'ana hular kwano ita ce a hausance ake ce mata kwalkwali man da rasaha ya ce duk wanda ya karanta ta an gane ko indabti samin falak wato a lokacin hudar alfijir lam yushfik yake cewa ba zai ji tsoron komai lam yushfik min khababin ila shafaq ba zai ji tsoron wani babban al'amari har zuwa hantsin gwabro lafazin ashafaq wato shine jan fadawar rana ubangiji ta'ala yake cewa fala uqsimu bishafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq lafazin man darasaha wato fi'lu madin ne darasa kenan min dars shine ubangiji ta'ala yake cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه أي وقرأوا ما فيه غايتكم وما آتيناهم من كتب يدرسونها يدرسونها أي يقرؤونها shine yace man darasaha duk wanda ya karanta ta inda ibtisamil falak a lokacin mulmushi na alfalak shine alfijir me yake nuhi da mulmushi ma'ana shine hudowarsa abinda ake nuhi da alfalak wato shine hasken asuba alfijir kenan shine ubangiji ta'ala yin rantsuwa da yake cewa qul a'udhu bi rabbil falaki kace ina neman tsari da ubangijin wato alfijir shine hasken asuba yake cewa lam yushfik ba zai ji tsoro munakhababin dangane da wani babban al'amari lafazin alkhabab duk wani al'amari wanda yake na musiba mai girma shine ake nihi da alkhabab jam'unsa shine alkhutub kar mu manta mun wuce da shi ila shafak har zuwa hantso gabro yace wa man naja biha qali'atal gasaki duk wanda ya gana da wannan addu'a a lokacin hudar alagasaki wato shine duhun dare kenan an gane ko wani sharri ghasikin idza waqaba ghasik wato shine mai ruhuwa algasak shine ruhuwa ma'ana duhun dare wa man naja biha yake cewa duk wanda ya gana da ita bali atal gasaki a harkon duhu na dare amina lailatahu min as-sarak zai amuntu tsawon daransa wato dangane da sata qala sai yake cewa fatalaqannaha sai muka koyi wannan addu'a hatta ataqannaha wato har muka kyautata ta ma'ana muka kware ta wata darasnaha muka ringa kabtunta an gane ko muka ringa kwamata an gane ko at-tadarus shine kaman karanta na karanta maka shine al-mudarasa wata darasnaha muka ringa kwamata likai lanan saha yace dan kar mu manta ta thumma sirna muzjil hamulat sannan sai muka tafi wato muna kora al-hamulat wato raƙummanmu lafazin nuzji min zajja sai ka ce an gane ko sai ka ce zajjan nuzji yake cewa muna kura alhamulat wato raƙummanmu shine ubangiji ta'ala yake cewa rabbukum allazi yuzji lakum alfulka fil bahri litabtagu min fadli da faɗarsa alam tara anna allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu al-aya alhamulat jam'i ne na hamula wato shine raƙumin da ya isa a yi masa rubutu shine Allah yake cewa wa min al'an'ami hamulatan wa farsha nuzjil hamulati muna kura raƙumman mu bidda awati wato da addu'a labil hudati yace ba da yan kure ba lafazin alhuda jam'i ne na hadin wato shine mai kure wa nahlul humulati muna kiyaye labturu bil kalimat da kalmomi labil kumati ba da sadaukai ba lafazin alkuma wato jam'i ne na kamiyun kamiyun shine sadauki mai cikakken makami kenan ya ce wa sahibuna wato abokinmu ko kuma ma'abucinmu ya ta'ahaduna na bibiyarmu bil ashi wal gadati wato a lokacin yamma wato da safiya ma'ana safiya da marice sai bibiyarmu yake wala yastanjizu min idat yake cewa baya neman zartar da alƙawullan da muka masa hatta iza ayanna aqulala ana lokacin da muka hango wato kufafe na birnin ana ana birni ne daga cikin biranen sham wanda ya shahara wato dangane da sarrafa giya qala lana sai ce mana al'i'anata al'i'ana ku taimaka mun ku taimaka mu wannan igra'i ne ma'ana a inuni a inuni fa ahadarnahu al-ma'luma wal maktuma sai muka halarto masa da abu wanda yake sananne da wanda yake abun ɓoyewa menene sananne kayan da ake labtawa an gane ko almaktum shine abin da ake ɓoyewa a cikin aljihu ko cikin jaka su ne wato kuɗaɗe wa arainahul ma'akuma yace muka nuna masa alma'akuma abin da ake ɗaurewa a cikin labtu al'akan wato shine labtu wal maktuma da abin da ake masa tambari shine kuɗi wanda ake masa kashe wa kulna lahu sai muka ce masa iqdi ma anta qadi duk abin da zaka iya aikata duk abin da zaka iya aikatawa fa qudi ma anta qadi inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya fama tajidu fina ghayra radi ba ka samu wani a cikin mu face sai mai yadda ne da gamsuwa dangane da duk abin da ka aikata famas da khaffahu siwal khifi babu abin da ya rauranta shi yake cewa sai mara nauyi daga cikin labtunmu ma'ana irin su zinare da kudade wato shine kawai abin da ya rauranta shi ya bige masa hankali lafazin istakhaffa wannan fi'ilul mudari ne mana fi'ilu amrin ne ga yacan ubangiji ta'ala yake cewa fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin fir'auna ya rauranta jama'arsa ga yacan wala yastakhiffannaka allazina la yu'minu la yuqinuna ne yake cewa fa mastakhaffahu babu abin da ya raurauta shi siwal khiffi sai mara nauyi wazzaini wato da kayan ado zinare kenan da kuɗi su ne suka rarrauta shi suka bige masa hankali wala haliya bi ainihi ghairul hali wal aini babu abin da yi kyawu a gani idanunsa sai waɗannan kwandugga wato da kuɗaɗe kawai lafazin al'ayin wato ita ce zinare fa hatama da minhuma wikrahu wato sai ya ɗau iya iyawarsa daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu kayan ƙawa da kuɗaɗe wana'a sai ya zabura an gane ko minna a ya nugu sai ka ce nau'an shine ya zabura shine yake cewa ya nugu ka ta'atabil kasirin mahiri bima ya subbi faƙarahu da abin da zai toshe masa talaucinsa ma'ana ya ɗau iya iyawarsa daga cikin kuɗaɗen nan da kayan ƙawar nan ثم خالصنا مخالصة الضرار sannan sai ya sace mana irin sacewar abbarar wato shine mai yankan aljihu an gane ko alkhulsa wato shine sani shine khalasana sai ya zari daga cikin mu ba san fitarsa ba mukhalasatu abbarar irin sanewar wato abbarar shine dan yankan aljihu wansanata ya zari minna daga cikinmu insilatal farrar irin zarewar mai guje ma jama'arsa fa'au hashana firaquhu rabuwa da shi sai ya sanya mu kewa wa ada hashanan firaquhu ficewarsa daga cikinmu wato sai ya ɗimauta mu intiraq wato shine fitar kibiya daga cikin baka lokacin da aka halba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sanya mana misalin wato kawarijan da suke fita daga cikin addini shine yake cewa yamruquna min as-sahmi yake cewa yamruquna min ad-dini muruqa sahmi min ramiya shine sai yake cewa walam nazal ba mu gushe ba nan shubuhu muna cigiyarsa bi kulli nadin a dukkan wani mazauni wa nastakbiru anhu kulla mu'min wa hadin muna neman labarinsa ga dukkan wanda yake batacce wa hadin da wanda yake shiryayye lafazin mu'min min al-giwaya ne al-giwaya shine bace ma hanya wa hadin da wanda yake shiryayye ila an kila har zuwa lokacin da aka ce innahu lalle wannan madugu muzu da khala anata tun lokacin da ya shiga birnin ana ma zayan alhana bai gushe ma gidan giya ba alhana shine gidan giya ko ka ce masa alhanut duka shine jamunsa sai ka ce alhawanit fa agrani khubus hadha alqawli bi sabkihi munin wannan fada sai ya shuna ni bi sabakihi dangane da jarraba al'amarinsa lafazin agrani wato fi'ilu madin ne ga can ubangiji ta'ala yake cewa la in lam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madina lanugriyannaka bihim ai za mu shuna ka akan su ma'ana mu saka ka akan su ka fatattake su shine al'igra wato shuna abu yake cewa kubusu hazal ƙauli munin wannan faɗa fa'agrani sai ya shuna ni bi sarkihi dangane da jarraba halinsa wani silaki fi ma lasturin silkihi da shiga cikin abin da ban zamanto ba daga cikin zirinsa lafazin asilik shine zare wanda ake shirya tsakiya a cikinsa ni ba mashayi ba amma gani na wayi gari a gidan giya ya ce faddalajtu sai na bi dare ila daskara zuwa gidan giya al'idilaj wato shine tafiyar dare an gane ko faddalajtu sai na bi dare ila daskara zuwa gidan giya jam'usa shine da sakir wagadat da sakiru jinnakin an gane ko sifran ka'an lam tubushe bi qaqu bi huffadin aw wuffadi sai yake cewa fi hay'atin cikin kama munakkaratin wadda take jirkitatta ma'ana na rikida kamata yanda ko an ganni ba za a iya gane cewa ni ne a gidan giya fa idza shaykh yace sai ga maka dattijo fi hullatin a cikin tufafi mumassaratin waɗanda suke runannu hulla wato shine tufafi jam'unsa shine hulal baina dinanin tsakankanin tuluna na giya dinan jam'i ne na dannin wani isaratin da mataci na giya wa haulahu an gane ko baina dinanin wa mi'saratin sai ga maka shi tsakankanin tuluna na giya da matacinta wa haulahu gefensa sukatun ga masu shayarwa tabaharu wato sai kyalle suke suka jam'i ne na sakin shine mai shayar da giya ko kuma ka ce mai shayar da abin sha wa shuru'un wato da kyandir ta zaharu sai haskaka suke lafazin shuru'un jam'i ne na shamun wato shine danko an gane ko kyandir wanda ake kunna masa wuta shine ake ce masa buji shine shamun jam'unsa sai ka ce shumu wa shumu'un wato da kendir ta zaharu wato suna haskaka ko kuma a hausance ka ce a ci balbal wa asun da turare na as wa abhar da turaren abhar an gane ku wani zimaru wannan dukkan su nau'i ne waɗanda suke na itace waɗanda suke masu ƙanshi wani zimarun wato da sarewa wani zaharun da mulo lafazin mizmar wato ita ce sarewa ko kuma ka ce algaita duk wani abin da ake busawa shine mizmar jam'unsa shine mazamir sannan murya daɗin murya shi ma ana ce masa mizmar an gane ko wa mizhar wato da muro ko kuma ka ce garaya wa huwa taratan yastabzilu dinan wani lokacin wato yana neman tsiyayar wato tuluna cewa a tsiyayo masa giyar da take ciki wa ƙauran wani lattin yastandiƙul idan yana neman furci wato na kayan kiɗa su ne molo an gane ko a ƙaur jam'unsa shine abuwar wa ƙadar kalakakun abuwara wa dafa'atan wani karan yastan shikun raihan yana neman shakar raihan wato shine kahi amarya nau'i ne na itace wanda suke masu kanshi ko kuma ka ce yastan shikun raihana yana neman shakar raihan wato shine turaren da aka ambata a baya shine asun da abhar an gane ko ko kuma ka ce yana neman shakar wato kahi amarya ko kuma ka ce masa ɗai ɗaya wato shine wanda ake shuka shi a gindin randa nau'i ne na itace waɗanda suke masu ƙanshi wa ukra wani lokacin yugazilu gizlana yana wasa da 'yan mata algizlan an gane ku jam'i ne na gazal ya an kamanta yara waɗanda suke kyawawa da mata da algizlan shine ake nihi a nan wa ukra wani lokaci yughazilu yana wargi da algizlan wato ‘yan mata falamma asartu lokacin da na hango ala nafsihi a bisa cuɗanyar lamarinsa allabsu shine cuɗanya al'amari a kasa gane gabansa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wala labasna alaihim ma yalbisun wa tafawutu yawmihi min amsihi da bambancin yininsa da jiyarsa jiya mun gan shi a kofar jerun wato da kaya irin na malaman yahudu waɗanda suke masu ibada ga ɗan carbi a hannunsa yau kuma gaya mun same shi a gidan giya akwai bambanci tsakankanin jiyarsa da yau ƙultu lahu ƙultu sai na ce aulalaka ya mala'ulu kai canka ya la'antacce lafazin aulalaka ma'ana kai canka gaya can aulalaka fa'aula thumma aula laka fa'aula ma'anarsa kenan wailun laka kai canka ya mal'uni ya kai la'antacce a unsita yawma jerun shin an mantar da kai ne dangane da ranar jerun lokacin da muka haɗu da kai a wannan ƙofa ga kaya na masu tsoron Allah da cirzi a hannunka fabahika sai fabahika mustabriban sai ya kilkile da dariya yana kai yana kai matuka wato dangane da dariya an gane ko fadahika mustagriban wato sai ya kilkile da dariya thumma anshada sannan sai ya saku waka mubariban yana mai rerawa lazimtu sifara wa jibtu kifara wa iftul fara li ajnil farah وخضت السيول وردت الخيول لجر ذيول السبا والمرى وبئت الوقار وبئت الأقار لهسو الأقار ورشف القدا ولولا اطماه إلى شرب الراه لما كان باها فمي بالملا ولا كان ساق دهاء الرفاق لأرض العراق بهمل الصباح فلا تغضبن ولا تسخبن ولا تعتبن فأزري وضاه ولا تعجبن لشيخ أبن بمغنى أغن ودن قفاه فإن المدام تقوي العظام وتشفي السقام وتنفي الفتراه وأصفى السرور إذا ما الوقور أماط ستور الحيا والطراه وأهل الغرام إذا المستهام أزال اكتتام الهوى وافتباه فبه بهواك وبرد هشاك فزند أساك به قد قدا وداوي الكلوم وسل الهموم ببنت الكروم التي تقترى وقص الغبوك بساك يسوق بلاء المشوك إذا ما طماه وشاد يشيد بصوت تميد جبال الهديد له إن صدى وآس النصيح الذي لا يبيه وصال المليه إذا ما سماه وجل في المهال ولو في المهال ودع ما يقال وخذ ما صلاه وفارق أباك إذا ما أباك ومد شباك وزد من سناه وصاف الخليل وناف البخيل وأول الجميل ووالي المناه ولذ بالمتاب أمام الذهاب فمن دق باب كريم فتاه yace lazimtu sifara na lazimci wato bulaguro wajubtul kifara na sare haƙwaƙe wato da tafiya alƙifar wato shine dawa jam'i ne na kafir alkafir shine haƙo inda babu ruwa babu ciyawa wajibtu na sare da tafiya alkifara wato haƙwaƙe ma'ana dazuzzuka waɗanda suke na sahara wa iftun nifara yake cewa na kyamaci nisanta da ku li ajinil farah yake cewa don na ɗashi farin ciki saboda zama da ku jin daɗi ne wa kudutu surula yace na kutsa asurula yake cewa gudun ruwa asurul jam'i ne na sailun fahatama na sailu zabadar rabiya wa arsalna alaihim sailal arm lafazin wa kudutu min khaba ya kudu sai ka ce khawban ga can ubangiji ta'ala yake cewa وقد نزل في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وكنا نخوض مع الخائضين شينيتي وخوضة السلولة واتونا كوسا السلولة دكا ونزرني ورد الخيول ناهوري دواكي لفظ الخيول جمع من خيل لجر ذيول السبا yace domin gudanar da geza ta ƙuruciya wal marah wato da jin daɗi ita ce murna aziyul jam'i ne na zail ita ce geza wa niqtul waqara yace na gusar da alwaqara ita ce natsuwa an gane ko ga yace mun wuce da shi a cikin hadisi a cikin bukhari idza ataytum salata fa alaykum bis sakinati wal waqar ga yace wato azruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wa niqtul waqara na gusadda natsuwata wa bi'tul aqara na sai da gonakaina da gidaddajina lafazin al-aqar wato ita ce dukiya wadda take tabbatacciya wadda ba ka iya ɗaukanta ma'ana kamar gindin itace kamar wato irin gidaje da fili da gonakai su ne ake cewa al'akar mun wuce da shi a cikin makama